رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني تردده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قوائد شافي لنا شافي لقوم شاهدوا نعم أنا شافي يرسل فإناني babun fi sujudin ba'adi wannan babi ne da yake bayani cikin sujada bayan sallama wa amma sujudul ba'adi amma kaga sujada bayan sallama ta sab'atun guda bakwai abubuwan da suke jawo sujada ba'adi abubuwa ne guda bakwai wa man takallama sahiyan wanda yayi zance da mantuwa a cikin sallah sajada ba'da salami yayi sujada ba'adi ka gane amma fa da sharadi ingancen bai yi yawa ba ingancen ya yi yawa ko da rafkanuwa ne sallah ta ɓaci wa man sallama nura ka wanda ya sallama daga raka'a biyu in sallar mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu ba a tuba ba a tuba da raka'a biyu ce don ka yi sallama a raka'a biyu ba ka yi laifi ba ba ka yi rafkanuwa ba amma an yi raka'a uku ko hudu ne da ya raka a biyu ya zauna ta hiya sai ya manta ya yi sallama sajada ba da salami ya sujada ba a amma fa ba wai iya raka a biyun ba kan ka ji an ce wanda ya sallama raka a biyu shi kenan ya yi sujada ba a sai ya ci ko abin da ya manta ne bai kawo maganar ci ko abin da ya manta yau zai tashi ya ci ko raka ne in magaruba ce ko kuma ya tashi ya ci ko raka'a biyu in mai raka'a hudu ne sannan a ƙarshe wata jada ba da salami ya sujada ba adu wa man za da raka'atan wanda ya ƙara raka'a ɗaya au raka'atai ne ko ya ƙara raka'a biyu in ba a su ba ba ce sajada ba da salami ya sujada ba adu domin mai ahalar ya kawo wa man za da fi salati mislaha badalar salatu to in sallar asuba ce in ka ƙara raka'atai ne ka ƙara misalin ta zama hudu ana maganar mai raka'a uku ne ko mai raka'a hudu in ka ƙara raka'a biyu to za ka yi sujjada ba ne amma in mai raka'a biyu ce asuba kenan to gejin ƙarin ta raka'a ɗaya ne in ka manta ka ƙara ɗaya suka zama uku sai ka sujjada ba ne in ka ƙara biyu akan biyu to sallah ta ɓace in ka ƙara uku a kan uku magaruba kenan sallah ta ɓace in ka ƙara hudu a kan hudu takwas kenan a masu raka a hudu sallah ta ɓace wa ministan kaha shakku wanda ko kwanto ya aure shi ya zama duk sallar da ya sai ya yi rafkanuwa kuma ba yi da yaƙinin abin da ya faru sajada ba da salami ya sujada bayan sallam wa man jahara fi ma yusarru fihi wanda ya bayyana karatu cikin inda ake asirta karatu a cikinsa sajada ba da salami ya sujada ba'adi domin bayyana wannan in an danganta wa asirtawa kamar ƙari ne shi kuma asirtawa yan dangantawa bayyanawa kamar ragi ne to wanda ya yi wanda ya asirta inda ake bayyanawa mun wuce a baya cikin kabili zai sujada kabili to wanda kuma ya bayyana cikin inda ake asartawa zai sujada bayan sallama wa man jalasa fi raka'atil ula mutumin da ya zauna a cikin raka'ar farko inda ba a zaman tahiya ka gane ai sai manta ya zauna to ka kaddara in sallah mai raka'a hudu ce sai ya manta ya zauna a raka'a ta uku ita ma ai ba a zaman tahiya in dai ba magaruba ba ce ko to duk hukuncin ɗaya ne da wanda ya zauna a raka'a ya zaman tahiya a raka'a farko ko ya zaman tahiya a raka'a ta uku in mai raka'a hudu ce sajada ba da salami ya sujada ba ka gane ai kuma zamansa da ya yi a raka'ar farko da rafkanuwa ba zai ɗauke masa zaman tahiya a raka'a ta biyu ba ko zaman da ya yi ya yi rafkanuwa a raka'a ta uku ba zai ɗauke masa karanta tahiya a zaman ƙarshe raka'a ta hudu ba ka gane ai ka zauna a raka'ar farko da mantuwa in ka zo ta biyun nan fa dole ka zauna domin ita ce mai zaman ka gane ai kuma wancan zaman ba zai isar wa wannan ba ka gane ai sannan kuma akwai kuskuren da wasu suke yi shi ma akan jahilci shi kuma mutum ne ya manta zaman tafiya a sallah mai raka'a hudu da ya raka'a biyu sai ya manta bai tuna ba sai da ya miƙe ai an ce kare da ko ko sai da ya kulla ruku'u ma to wai kuma in ya zo raka'a ta uku kuma sai ya zauna ya zama tafiya to duk wanda ya wannan fasallar ta ta ɓace sai dai in shi ma da rafkano ne ba kai ka manta zaman tahiyar farko a raka'a ta biyu to in ka zo raka'a ta uku fa ba za ka zauna ba domin ba a zama a raka'a ta uku sai a raka'a ta hudu zaman ka a raka'a ta uku nan ba zai isar maka zaman da ka manta a raka'a ta biyu ba bal zai ma ja maka bacin sallah ne in dai da gangan ne ko da jahili sai dai inda rafkanuwa ne shi ma a to wannan ba magana zai iya yiwa ita raka'a ta biyu a rafkanuwa sai kake tsammanin raka'ar farko ce shi yasa baka zauna ba da ka zo ta uku sai kake tare ita ce ta biyu sai ka zauna to wannan babu matsala in ka tuna a ƙarshe za ka yi sujjada mai ba a bi saboda raka'ar ka za ta zama biyar ke saboda ta biyu ka ɗauke ta a farko ta uku ka ɗauke da ta biyu ka ga a ƙarshe za ka yi mai za ka kawo wata kana gani ita ce ta hudu alhali ta biyar ce wa in ka tuna wannan za ka yi sujada ba aji amma muddin da ganganci ko da jahilci dan ka banta zaman tahiya a raka'a ta biyu da ka tuna kuma sai ka zauna a ta uku sallar ka ta ɓaci domin ka zauna a inda ba a zama kuma da gangan ba da rafkanuwa ba to dole ne a kiyaye wannan matsalar ba a zama a inda ba a zama ba a zaunawa a raka'a ta farko ko a ta uku in mai raka'a hudu ko da kuma ka manta zama a raka'a ta biyu ba za ka yi ƙala'insa a raka'a ta uku sai dai ka tafi da raka'a hudun gaba ɗaya a ƙarshe in ka zauna sai ka yi sujjada ƙabli tunda mun karanta wa man nasiyar jalsatar wusda a kansa ake magana to nan ana maganan ya zauna ne tun raka'atul ula a raka'ar farko wanda ba a mata zaman tahiya to bayan ya tashi ya ci ko sallarsa sajada ba da salami ya sujada ba in ta har sujudul ba'adi sujada ba'adi a nan suka kare alhamdulillah sai ne me ahlar ya zo to a shimawi fa shafi na nawa a shimawi shafi na sha uku ina za a tashi a kan babi ne babu fara'idul gusuli wannan babi ne na farillan wanka wasu nanihi da sunnoninsa shi wankan wa fada'ilihi da mustahabbansa kaga da wanka da alwala duka ya kawo shi ne da me da suna muzakkari ba mu'annasi ba alwala da wanka duka lamirin mazaje ne da ba saɓana a hausa alwala ana kiranta da sunan mace alwala ta ta kare ba ya kare ba wanka kuma su kira shi da damirin namiji to duka a larabci duka damirin mazaje ne da alwudu da algusulu duka damirin mazaje ne da shi ai a babin alwala da babu fara'idul wudu'i wa sunanihi yake ba wa sunaniha ba wa fada'ilihi ko bai ce wa fada'iliha ba kuma alwudu babu fara'idul wudu'i yake sai ce fa amma fara'idul wudu'i ko ya ce fa sabatun to haka nan shi ma wanka damirin namiji ne na farko daga cikin ne mustahabban wanka farillai ne ko fa amma fara iduhu amma kaga farillansa shi wanka fa kamsatun guda biyar ne na farko anniyatu kudura niyya na biyu wa ta'amimul jasadi bilma da gama jiki da ruwa ko ina ya samu ruwa a jikin kafarilla ne wa dalki jami'il jasad da kuma cuccu da gaba ɗayan jiki duk inda ruwa ya taɓa wajibi ne hannu da cuccu da wannan gaba walfauru da gaggautawa shine jerantawa in ka fara ba yankewa har ka gama wata kalilu sha'ari da tsatsefe gashi duk inda gashi yake a jikinka ka tabbatar ruwa ya latsa shi har zuwa fata da take karkashin to alhamdulillah sai sunan sai mai iziya lafiya wal awal ya almajira a mutanen gida shafi na tabanin da nawa to kan fasali fasulun na duwa insha Allah fara'idu salati farillan sallah arba'ata ashara goma sha hudu saboda shi ya ware maka sharaɗoɗin sallah ya kai maka su dukulul wakati ko da tarkul kalami duka wannan shuruɗin salati ne ba farillai ne na sallah saboda haka ce maka farillan guda goma sha hudu ne al'ula ta farko takabiratul ihrami kabbarar harama ina fata an gane da kulli musallin ga dukkan mai sallah yawancin malamai suna gabatar da niyya ne ai ka ga za a farla alwala mai muka ce anniyat yawanci ana gabatar da niyya amma shi malam sai ya gabatar da kabarar haram to amma ba komai tun da niyyar za ta zo amma da ya gabatar da ita niyya saboda innamal a'malu binniyat ko imamun nawawi a arba'una nawawiya ai a hadisin farko alhadisul awwal da wannan hadisin saboda niyya ita ce tushe ko me yana ginuwa ne akan niyya saboda haka ita ake gabatarwa a lissafin farillai na kowace ibada to amma ba komai tunda dai akwai ta a cikin jerin sha hudun babu matsala amma dai an jinkirta wanda yake shi ne ya kamata a gabatar kabbarar harama farilla ce li kulli musallin ga dukkan mai sallah abinda yake nufi a nan sawa'un salatul fardi awin nafli duk da ne dole sai da niyya farilla ce li kulli musallin ga dukkan mai yin sallah wa lafazuwa lafazinta ita kabbara haramun shi ne Allahu akbar min gair ishba'il ba'i ba tare da ƙosar da ba ba karka ce Allahu akbar ko Allahu akbaru in za ka sa waƙafi to karka sa aluda tsakanin badara in kuma za ka faɗi wasalin ra to karka sa wau a gabanta ka ce akbaru ka gane ai to amma nan maganar ba yake ai min gairi ishba'il ba'i ba tare da kosar da ra ba ba kai wala jizu gairuha watan wannan kalma baya isuwa wani abu daban kabbar harama ba Allahu akbar ba la yujizu baya isarwa gairuha ba rufuwa ne kawai bai kawo ba to shi kenan gairuha shine fa'ilin yujizu a fi'ili ne da fa'ili yujizu fi'ilun mudari'un gairuha shine fa'ilun marfu wani Allahu akbar ko watan Allahu akbar la yujizu baya iswa kamar Allahu karim ko Allahu akram ko Allahu a'azam da akwai ismun lahil a'azam ba to duka baya isarwa sai akbar din da Allahu akbar in kana yusunul arabiya in ya kasance yana iya kyautata arabiya larabci kamar wannan sharaɗin ga wanda ya iya larabci ba iyawa na fahimtar ma'ana ba iya furtawa kasa aka ce wani ya iya larabci ana nufin yana fahimtar abin da ake bada larabci shi ma yana iya furtawa to ba wannan ma'ana ake nufi ba ana maganar furcin kawai in yana iya kyautata furta kalmar larabci ya ce allahu akbar ko da bai iya larabci ba bai iya fahimtar larabci to wannan sharaɗi ne ba zai musanya da wata kalma ba ko da wani yare dole da larabcin zai yi allahu akbar amma man la yusinuha amma wanda baya iya kyautata arabiya ba zai iya faɗin allahu akbar da harshensa ba saboda wani yarensa ya yi tasiri a harshen yarensa ba zai iya bari ya furta allahu akbar ba to faƙila aka ce ya dukuru yana shiga sallarsa bin niyyati da niyya dunal ajamiya wanda wani yare wanda ba larabci ba tunda ba zai iya faɗa ba eh kuma a sallah ba a buƙatar a furta wani lafazi in ba larabci ba eh to aka ce wannan farullan ta faɗa a kansa kabbara harama din shi yanzu ta sauka a kansa wannan a kauli na farko kenan fa daga cikin faluduwan malamai yanzu in ya zo kawai ya kudura niyya kawai ya kama karanta fatiha to ta yaya zai karanta fatiha bai iya Allah to amma dai in hakan har ya faru bai iya furta kabara harama da larabci ba to shi kenan ya kudura niyya kawai sai ya kama karatun fatiha da sura farillar kabbar harama ta sauka a kansu wakila amma a ƙauli na biyu aka ce a'a ya dukulu yana shiga sallan nan bilugatihi da lugasa shine yarensa kowane irin yare ne tunda ba zai cewa da larabci ba to yanzu larabcin ne ya sauka a kansa amma kabbarar ba ta sauka ba ya faɗe ta da yarensu a gaya masa ne ma'anar Allahu akbar da yarensu in ya zo sai ce Allah mai girma shikenan sai ya shiga sallah faduduwa kenan guda biyu kuma wannan zai fi dacewa saboda muhimmanci da wajibci na kabara harama din a ce an bata kwata-kwata din akwai dan nauyi amma a zo da ita koda da wani yaren tunda ba zai iya yin larabcin ba ya fi dama-dama asaliyatu farilla ta biyu daga cikin farillan sallah goma sha hudu da malam ya yi izina ita ce anniyatu kudura niyya sai a matsayi na biyu ya kawo ta bayan kabarar haram bi an ya ƙasida bi an cewa dai ya ƙasida yana yin nufi ne bi ƙalbihi a zuciyarsa a dukula fi salati shiga cikin sallah sallar kuma almu'ayyanati a bar ayyanawa in ya zo ya sanarwa zuciyarsa ya kudula zai sallaci sallah kaza ne ba wai na yi niyyar sallar farilla kaɗai ba ba zai zo ya tsaya da niyyar ba da sallar farilla ba kowace ilima sai ya ayyana a zuciyarsa sallar wacce ce zai sallata a zahar ce ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba nan yana nuna maka ita niyya din a zuci take ba wai a harshe ba shi ya sace maka bi an ya ƙasi da ya yi nufi in an ce nufi ko ai a zuciya bi kalbihi kuma Allah a zuciyarsa ya yi nufin mai addukula fi salati shiga cikin sallah sallar kuma almu'ayyana ce a bar ayyanawa wa ya kulu qasduhu niyan nan nasa ya kasance muqarinan mai rubanyuwa ne da lafazin takabiri ga kabbarar harama daga ya kudula niyan sai Allahu akbar ya zama ya gwama shi da kabbarar harama an ce ƙari mutumin da kake tare da shi koyaushe sai sa a wata luga ake jawo aboki ƙarinu ka gane ai man ya kuni shaɗan lahu ƙarinan ka sa a ƙarina ka gane ai wani guri kuma ce muƙarrani na fil asfali ka gane za a haɗa su a ɗaɗɗaure su cikin mali su kafirai a cikin wutar ma da sarƙa a jikinsu muƙarrani na ɗin nan a haɗa kamar mali da ake ta ƙafa ɗaya a sawa wannan a ƙafar dama ƙafa ne a sa wani a ƙafarsa ta hagu su ne muƙarrani na fil asfali ya nuna koyaushe suna tare kenan to haka niyyar ka ana so ta zama muƙarinan mai rubanyuwa ne da lafazin takabir daga lafazin kabbara daga ka da niyya sai Allahu akbar wannan sharadi ne in ban manta ba a kawai a ahlari ya gaya mana wa sharɗin niyyati muqaranatu hali lafazin takbir ya mana gwali gwali a cikin ahlari yace sharadin niyya ya zama ko muqaranatuha an gwama ta an yi muqaranata an hada ta bi lafazin takbir ga lafazin kabbarar haram wannan sharadi ne na niyya wato in aka samu jinkiri kenan to sharaɗi bai cika ba dole in ka zo yin kabar halaman sai ka maimaita niyya ka gane yayi ka zo ka tsaya za ka yi sallah ka kudura niyya kafin kabar halaman sai ka tuna a ce fa ban sa satura ba sai ka shiga ɗaki ka je ka lalumo satura ko wani shagon ka ka fito ka ajiye to yanzu ka sake kudura sabuwa saboda ba a samu sharaɗin mu ƙarana bayyana niyyati wata kabiri ba ka gane a shine sharadin ta da ya ahli rage maka wa shartu niyyati muqaranatu wa lafzi takbir wala yalzamu at-ta'arrudu fi niyyatihi li adadi rak'at kace at-ta'arrudu shine fa'ilin yalzamu at-ta'arrudu bujurowa fi niyyati a cikin niyyarsa li adadin raka'ati ga adadin raka'o'in da zai sallata la yalzamuhu baya zama dole a kansa ka gane in yayi wannan shi ya dora a kansa amma ba dole bane kuma bujuro da adadin raka'o'in sallan bai bata niyya ba bai bata sallah ba amma dai la yalzamuhu abin da ya lazamce shi shine ayyana ta in ka kudura niyyar sallah azhar shikenan ba sai ka ayyana na kudura niyyar sallah azhar mai raka'a hudu ba ka gane ai ka gane bambancin ayyanawa da kuma adadin raka in ka ayyana sallar to kai kanka ka san mai raka nawa ce wanda za ka yi wa sallar Allah kenan ya san sallar mai raka nawa ce ko yawon to saboda ka ba a buƙatar adadin raka kai dai ka san wacce sallah za ka sallata shine niyya الثالثة فلله تأكو قراءة الفاتحة كرنت فاتحة قراءة الفاتحة فلله على الإمام أكل الإمام والفجد مكا ايشي ما يسلى شي كدي بذالم فجد أنا المتاشي دزال با بدالم با با فجد با بذالم دزال مقدمة وانا اكي مسا تقو إن دلني سيتي مكا بدالم مهملة in ko wanda ake masa ɗane to bizali mu'jama don harafin da aka ce maka muhimmala ko mu'jama to yana da makamancinsa sai dai wancan mu'jama ana masa ɗigo ko a sama ko a ƙasa muhimmala kuma ba a masa ɗigo kamar fa'un da ƙahun sun yi kama da juna ko to amma wannan shi suna bambanta shi da fauƙiya da tahatiya tahataniya da fauƙiya wannan sama da ƙasa ko kamar ta da ya ba sa ce musu almuja ba saboda kowane yana da 'ya'ya ko da ƙafin da fa kowane da ɗigonsa eh to amma kamar dal da zal da badun da fadun da za'un da ɗa'un wanda ɗaya yana da ɗa ɗaya ba yi da ɗigo to su ake bambanta da mu'jama da muhumala to ana rubuta fazzi ne bizalin mu'jama ai in baka san alfazu ba shine almunfaridi makaɗi anan abinda ake fahimta mafhumu hazal kalam shine fatiha ba ta waje ba akan mamu duk da bai ambata ba ana samun akwai abin da malaman su suke cewa mafhumul kalam mafhumi ana fahimtar sa a cikin zancen amma zahirin lafazin sa bai zo ba an ce qira'atul fatiha ce alal imami wal fazl sai aka shiru kawai tana wajaba akan liman da mai sallah shi kadai to ma mu ba abu da aka fahimta shi ba sa wajaba akan sa ko shi da abin da ake iya fahimta fatiha tana wajaba a kan liman da makaɗaici to ashe ba ta wajaba a kan mamu kenan da tana wajaba a kansa da shi ba an kasunansa in ya ga dama ma ba ya son gwari gwari ta muka likulli musalli ba shi kenan ba da dukkan mai yin sallah kowanne iri ne to amma ka sani wannan mazhabar malikiya ne akwai mazhabar da fatiha kawai tana wajaba akan kowa da liman da mai sallah shi kadai da mamu ka gane ai saboda haka wajibi ne liman ya karanta wala dalil in raka bayyana ne to yayi shiru gwargwayon da mamu zai karanta fatiha kafin ya fara karatun sura in kuma inda ake karatu a asirce ne to da liman da mamu kowa ya yi tasa wajibi ne amma mu a mazhabar ta malikiya mustahabbi ne ka karanta fatiha kai mamu inda liman yake karatu a asirci inda yake a bayyana an karhanta maka maka karanta fatiyar kai mamu saboda haka kuma daga cikin farillan sallah ba farillar da liman yake dauke wa mamu sai karatun fatiya a marhabar maliki ba zai dauke maka kudurin niyya ba ba zai dauke maka kabbarar harama ba ba zai dauke maka ruku'u ko dagowa daga ruku'u ko sujada ko dagowa daga sujada ko sallama ba karatun fatiya kadai a mazhabar malikiya ita ce farillar da liman yake iya ɗauke wa mamunsa saboda haka a nan yake ce maka ƙiratul fatiha ce alal imami wal fazl daga cikin farillan sallah farilla ta uku shine karatun fatiha ga liman da mai sallah shi kaɗai banda ba mu kenan arrabi'atu farilla ta hudu alqiyamu tsayuwa lil ihrami domin kabbarar harama ya koma mai farillarsa ta farko ya kawo mata abokiyar haɗinta ka gane ai abinda ya sa can bai faɗe ta ba ya tattaro tsayuwar gaba ɗaya ya haɗe su a guri ɗaya alƙiyamu lil ihrami domin kabara harama ko wal qira'atul fatiha da kuma tsaya domin karanta fatiha kaga hakika wannan farlai biyu ne malam ya mai da su ɗaya ba ya ce maka arrabi'atu ba kuma a gaba ta maka alkamifatu a ruku to malam nan ya haɗe maka farilla biyu a matsayin guda ɗaya ka gane ai shi zai koma maka farko da aka ce maka farillan sallah ce goma sha hudu ne eh to in ka hada da wannan sun zama to a to sha biyar mana domin karatun fatiha farilla ce mai zaman kanta dagowa daga karanta fatiha farilla ce mai zaman kanta kabbarar harama farilla ce mai zaman kanta tsayuwa domin kabbarar haraman farilla ce mai zaman kanta to don me nan malam zai haɗa mana su kawai don sunansu alƙiyamu ai muhallin su daban-daban ne sai dai a zahiri ai tsayuwa ɗaya ce tsayuwa da ka karanta mai da a tsayuwa da kai kabarar harama ai a ita din ce za ka yi ne to amma ka dago raka ta bifa akwai kabarar harama to kaga ashe tsayuwa ce mai zaman kanta saboda haka ya kamata malam ya haɗe su ba amma dai ya haɗa alme alkami ta tufarilla ta biyar a ruku'u shine ruku'u wa akmaluhu mafi cikarsa an yan haliya mutum ya sunkuya bi haisu ta yadda ya sauyi zaharuhu wa unukuhu zaharuhu bayansa wa unukuhu da wuyansa ya sauyi yake daidai mai aka yace maka wala ya zuku kare yi dolo ka gane yayi kuma kare sun kuya yana leko tsakanin kafafuwa ya daidaita zaharuhu wa unukuhu wuyansa da bayansa wanda shine akamalu rukuni sannan wayan siba rukubataihi ya dafe gwiwoyinsa wa ya ba a kamfahi ya ɗola takuffukansa guda biyu alaihi ma a kan gwiwoyin duka yana siffata maka akamalu rukuni wa yujafi rajulu in namiji ne ya nesanta mirfaƙai gwiwoyin hannayensa an janbahi gabarin haƙarƙalinsa guda biyu wala na kisu ra'asahu kada sun koyar da kansa can ƙasa ya koma sharhin yastawi zaharu wa unuquhu kada sun koyar da kansa bal ya kunu zaharu mustawiyan bayansa ya zamanto mustawiyan madaidaici to alhamdulillah ni falilla nawa biyar saura nawa tara tun da sha hudu ya ce alhamdulillah sai ne risala ina za mu tashi walida Allah an ne kawa abin nan mana ki kai wa maman su sharafa na za mu tashi a shafin ku nawa ne mai gajeren bugu samar da ni saba'in da uku sallata ne sallafa hausa ne wala ne wala yusalli ne ba to shi kenan bilbina ilil fa'il kenan an kace wala yusalla bilbina ilil maf'ul wala yusalli salataini ka gane ai akwai kaddara almusalli kenan wala yusalli almusalli mai sallar farilla baya sallatan salataini sallah biyu na farilla bi tayammumin wahidin da taimama daya min ha'ula daga cikin waɗancan da muka ambata da mai tsoron 'yan fashi da mai tsoron zakoki ko da marar lafiyan da bai samu mai ɗebo masa ruwa ba amma da an kawo da zai iya yin alwala to dukkan waɗannan ba za su yi taimama ɗaya su yi azahar kuma lokacin la'asar ya zo wannan taimama tana nan ita ma su sallace ta da ita ba kowace sai sun mata taimamata illa maridu sai dai marar lafiyan da la ya kaduru ala masil ma'i baya samun ikon taɓa ruwa libararin bijisimi saboda larurar da take jikinsa mukimi kuma madawwamiya ba mai gushewa da wuri ba wanda yana da yaƙini in wata sallar ta zo ma dai alwalar ba za ta yi ba shi matsalar ba rashin ruwa ba ne larurar a jikinsa ne ba rashin ruwa ne larurarsa ba su ko waɗancan ai rashin ruwa ne da zai samu ruwan ba tare da ya gangara inda yan fashi suke ba ai zai alwala shi ma wannan marar lafiyan da ya samu wani ya zo ya ɗebo masa ruwan ai zai yin alwalar kaga matsalarsa shi ba jinya ce ta hana shi zuwa inda ruwan yake amma a haƙiƙa rashin ruwan ne ya hana shi yin alwala shi ko wannan ko akwai ruwan ba zai iya yi ba dole taimama zai ka gane ai wannan ma rangwamen da ya samu a wani ƙauli ne wa ƙarƙila a wani ƙauli aka ce a a shi ɗin ma ya taimamu da kulli salati shi ma ba a janye ba tunda larurar in an koda madawami ya ce ai Allah yana iya ɗauke ta a nan gaba ba a san yaushe ba ne ko zai iya yiwa duk da ana gani madawwamiya ce kafin la'asar ɗin kuma a neme ta a rasa bayan da Allah bai iya ba to a jira in la'asar ɗin ta yi ba a samu yawan ba ya sake wata taimama ko ko bai samu damar taɓa ruwan ba ya sake wata taimamar ya yi sallah wa kaduru ya arawaito an malikin daga imamun malikin fi man zakara salawatin cikin mutumin da ya tuna sallolin farillai da yawa wanda suka wuce kenan tuna ana cewa zakara ya tuna yana nufin sallolin ne ƙara'i ya halatta an yi salliya ya sallace ta ko ta kai sallah nawa ne ya rama su da taimamin wahidin da taimama ɗaya a ce dukkan wancan maganar tana ishara ne ga salloli masu zuwa sallar da za ta zo nan gaba ba wacce ta wuce a baya ba sallar da za ta zo nan gaba kowace sai ka mata taimamata walla shi ne wala yi salla bi taimumin wahidi ko wanda ne ahalari to ana maganar salloli masu zuwa ne amma wanda suka wuce a baya za ka iya lama su ko sun kai guda nawa ne wa taimamu kaga shi taimaman nan ana yin sa duk sa'idi ɗahiri da guri mai tsarki da Allah ya ce maka fatayammamu sa'idan ɗayiban wa huwa in baka san as-sa'idu mai sadun ba ba as-sa'idu mai sunna sunan mutum sa'idu malam sa'idu a wannan sunne mai arziki daga sa'ada aka samu sa'idu mai arziki a sa'adatul abadiyya arziki na har abada arzikin lahira kenan a sa'idu kuma ismu fa'il mai arziki to wannan fadu ne a sa'idu guri mai tudu asali kaga da shine sa'idan juruga yawwa guri wanda yake mai tudu asali shine a saidu to abin da ake ce masa as-sa'idu a ma'anar wannan aya fa tayammamu sa'idan dayiban wa huwa shine ma zahara ala wajhi al-ardi duk abin da ya bayyana a fuskar ƙasa minha kuma ya zama daga ƙasar yake ya bayyana akan ƙasa amma daga ƙasar yake ba wani abu daban ne aka shuka ya fito da shi a cikin ƙasar ba duk abin da kaga ya tsula a ƙasa to yana da iri da ya tsular da shi da wanda ake shukawa da wanda ma ba shuka shi ake ba shuri ai kasa ne minha shi ma shi ma shi ma yana cikin dutse ma aka ce yana cikin nau'in kasa balanta na shuri da ganin ido ma kasa ne duka ya halatta a yi taimama da shi ba ruwanka da aljanun da suke ciki inda al'ada an ce buru zama aljanu in ji hamsawa ba duk wannan ba zai hana ka yi taimama ba yi warai kuwa a wannan a ahalari mai ayan gaya maka ko min salji aka salji yawwa shine dusar kankara da take zuba za ka iya bugu ka yi taimama amma na ga wani a kwanan nan satin nan ko ka taba gani a status a baitul maqdis kudu kaza sanyi ake mu kusan dusar kankara wani ku in ta taru ta fito da kasan ba inda za ka taka duk inda suke sallan ma duk ita ce to na gani a satu an sa wani yana ɗibanta yana yin alwala ba ma ce mama ba ne to wannan shi kuma a ina ya samu dusar kankara fa ya ɗiba ya wanke hannayen ya ɗiba ya fa a baki ya furza wai ya yi kurkurar zan ya ɗiba ya shaƙa ya kwace alwala sosai ya wanke fuska da hannaye to ka gani don ma sun saba rayuwa a gudun to muke ni dai abin da na sani ana taimama da ita in Allah sabo wallahi ni dai na gani ga ga mahaifin kudu sun an nuna ga ai gaba ta tsakiya ne ko ga sallayu sun shimfiɗa a wannan ahrabar da kuma cikin masallacin ba gefen kuma duk gashi nan dusan kankara aka nuna wani kawai yana ɗiba yana alwala da ita yanda ka san ka samu dusa kawai haka na ga yana ko dan shi ba a gani a jikinsa to kaga ina alwala ta yi a haka amma lalle na gani kwanan na wani ya sa astatu to abinda ake masa al-sa'idu ma zahara ala wajhi al-ardi abinda ya bayyana a fuskar kasa min ha kuma daga kasar yake min turabi shine turbaya turbaya ka san kace kasa suna ta tara ko to an so a bambance sai a ce maka turbaya al'aradu ƙasa a turabu turɓaya. Eh, kaifa? To shi kenan, amma ma zahara shi ne daidai. In yace ma sa'ida ya zama gidan jiya, ana fassara maka al-sa'idu kuma a ce kullu ma sa'ida? Shi kenan duk abin da ya hauhawa kenan. Amma akwai wanda ya kawo wannan ibara ina ga ko mai jiya ne, shi ne ya kawo kullu ma sa'ida. kai kai da akwai akwai kullu a to wannan ma zahara ne mai ma sa'ida da akwai kullu mai ashimawi ne ma ashimawi ne ce kullu ma sa'ida ala wajhi al-ardi amma wannan ma zahara ne ma zahar ala wajen arabi min ha min turabin turbaya au ramlin ko tsakuwa au hijaratin ko duwatsu au sabakatin ko kanwa yi ita ma asali ƙasa ce take bayyana ba shuka ta ake ba to idan ya samu irin wannan guri ya dirbu biyadahi al'araba ya dirbu al'araba yana bugun ƙasa biyadahi ko biyadihi to da hannayensa guda biyu fa in ta'allaka bihi ma shay'un idan wani abu ya damfara bihi ma a hannayen nasa idan da ya buga hannayen a ƙasa akwai wata ƙura da ta makale a hannun ko wani yayi haka to na fadahuma ya kakkaɓe su hannaye guda biyu na fadon kakkaɓewa kafifan sassauƙa sun mai yamsahu bihima wajhahu sannan sai ya shafi fuskarsa bihima da hannayen guda biyu fuskata sa kuma kullahu dukkansa kasan alwajhu shi ma na mujini a larabci kullahu dukkansa da ce kullaha ba fuska din na mujini wajhu bakar ya ce wa ya buka wajhu rabbika ya ce wa ta buka ba wajhu rabbika saboda alwajhu din muzakkari ne ka ga abin ma kuma yadu shi kuma mu'annasi ne yadu mace ce da larabci amma mu muka ce hannu muna nufin namiji ne to akan samu wannan sabanin sun mai musahu bihi ma waje hau sai shafa fuskarsa da shi kullahu dukkan fuskar masahan shafa kamar yadda a wajen alwala aka ce maka wamsahu bi ru'usikum kuma wajen taimama aka ce wamsahu bi wujuhikum to duka ana nufin kullu ne bi kulli ra'asi wa bi kulli wajhi duka shafar gaba ɗaya ake so ba wai wani bangare ba ba bi ba'adi ru'usikum ba ba kuma bi ba'adi wujuhikum ba gaba ɗayan fuskar ake shafar sun mai zirbu biya daihin araba sannan sai ya sake bugu na biyu da hannayensa fayyamsahu yumnahu sai ya shafi damansa biyu surahu da hagunsa ta gane yayi daman zai fara shafa yumnahu kenan amma da me zai shafe shi biyu surahu da hagunsa ya ta'alu asabi a yadi hil yumna yana sanya yan ya a yusra yana sanya yan yatsun hannunsa na hagu waɗannan ala adrafi asabi yadihi yumna abu ta gefen yan yatsun hannunsa na dama wato haka kenan waɗannan su ne yan yatsun hagu ba to sai ya kawo su nan gefen yan yatsun hannun dama sun mai yuru asabi ahu sannan sai ya tafiyar da yan yatsun nasa ala zahiri yadihi a bayan hannunsa ta baya ake fara shafa ba ta ciki ba sai ya shafi bayan hannunsa nan kenan wa zira'ihi da kuma zira'insa nan kenan nan shine yadi daga nan zuwa nan kuma shine zira'u to in ya faro daga nan zai hada da yadu da kuma zira'u gaba daya wa qadhana ai mun faɗi su mulmiru asabihu ala zahiri yadihi wa zira'ihi wa qad hana kaɗan ma qad littaqalil hana ya tankwara asabi'ahu ɗan yatsunsa alaihi akan zira'in wannan damir yana koma ga zira'ihi banda yadihi in yazo shafar yadu to babu zancen damka dama ai yana da kwari in ka ɗora wannan to kana zuwa nan to sai ka tankwara ɗan yatsun su yi kamar ka damƙi hannu ba haka a fake za ka shafa ba shi ne shi ne ma'anar hana aka ce yan hali yana sunkuyawa al'inhina ku kasa ina wa ko al'inhina ku sunkuyawa wanda yasu mun masdari ne to wannan fi'ili ma bi ne hana ka gane yuhanni inhina'an ya tankwara asabi'ahu yan yatsunsa na hagun in yazo zira'i kamar mai damƙa kenan to haka zai shafo hatta ya bulugal mirfaƙaini amma kamata ya sai mirfaƙa tunda muna maganar hannu ɗaya ya shafi ɗaya a lokaci dai ake zuwa mirfaƙaini hatta ya bulugal mirfaƙa dukkan ku mirfaƙaini ne to akwai sababul kalami har sai ya iso zuwa mai gwiwar hannu tun da dama yanzu ake shafa ya kamata ta yi mirfaka sun mai za'alu kafahu sannan sai sanya tafinsa na hagutsin dai ala baɗini zira'i a bisa cikin zira'insa nan kenan in ya shafo ya zo nan to yanzu sai ya dawo tafinsa ya dawo cikin zira'i min ɗayi mirfaƙihi to ka zama bai ce mirfaƙihi ba min ɗayi mirfaƙihi daga gefen gwiwar hannun nasa mirfaƙo shi ne nan to in ya zo nan ɗin sai ya juya ta gefen mirfaƙi gwiwar hannun ƙabidan yana mai damƙa alaihi ga gwiwar hannun ga mirfaƙo ɗin can ba sai maka hana ba tankwalawa to nan kuma zai maka ƙabidan saboda nan ya fi nan kauri nan ba maganar tankwala ba damka ake nema ina fata an gane ƙabidan yana mai yin damka alaihi ga gwiwar hannun to haka zai shafo hatta ya bulugar ku'a kaga bai ce hatta ya bulugar ku'a ne ba can ya ce maka hatta ya bulugar mirfa kai ce maka akwai sabakul kalami kaga na ai mufradi ya kawo hatta ya bulugar ku'a zai shafo har sai ya zo wuyan hannu min ya da hiliyum na duka fa na hannunsa na dama kaga ba min ya daini ba to idan ya zo nan summa yujiri ko yajiri to ya gudanar in ka ce yajiri yana gudana yujiri yana gudanarwa summa yujiri sanan ya gudanar da ba'ina bahmihi bayan babban dan yatsansa na hagu ala zahiri bahan yadi hilyumna a bisa bayan babban ɗan yatsansa na dama in ka zo nan to sai ka zarce ka yi haka saboda mai lokacin da ka yi haka wannan a gefe yake ba shi bai sami shafa ba kuma yana cikin gaba ta farilla domin a taimama shafan nan shi da farilla ka gane da yake famsa bi wujuhikum wa aydikum minu ba irin na alwala wa aydiyakum ila almarafiqi ka gane a in alwala ne daga nan din sai ka zo hannun duk a farilla kake amma a taimama ne wa aidikum da hannu nan ku shine yadu wa aidikum minhu yace ba ilal marafiki ba to saboda haka in ka bar nan baka safa ba to ka bar farilla taimama ba ta yi ba ballata na sallah saboda haka mala yake maka ishara a nan in ka zo nan to ka gudanar da babban ɗan yatsanka na hagun ala zahiri bahan yadda hiliyumna a bisa bayan babban ɗan yatsansa na dama to in yi wannan ya gama da dama sun bayyamtahu yusra sannan sai ya shafi hannun hagu bilyumna shi kuma da hannun dama haka za haka nan irin yadda ya shafi daman cikin da bai ba sai an sake siffanta maka ba to fa iza balagal ku afa in ya zo wuyan hannu na hannun hagun bayan shi ma ya gudanar da babban ɗan yatsan dama a kan a bayan babban ɗan yatsan hagu to ya za a yi in ya zo nan masa kafa hulyumna ya shafi tafinsa na dama da kaffi hulyusa da tafinsa na hagu ila akiri a dirafi har zuwa ƙarshen gefe-gefen 'yan yatsu saboda shi ma tafin yana ciki bukatar a shafe yi sanda kai haka ka shafi nan ai bayan hannu ka shafa na dama da ciki shi wanda ya shafa ai ba a shafe shi ba lokacin da ka zo shi ma nan ka shafa ya shafar maka bayan zura'i da cikinsa amma shi nasa kafin ai ba a shafa ba to in ka gama waɗannan shafe-shafe sai ka shafi kaffa huliyum na bi kaffi huliyusa tafinsa na dama ya shafe shi da karfi hidu ta tafinsa na hagu a daidai wani lokacin shi ma na hagun yana shafar na damar ila akir ne a ɗirafi har zuwa ƙarshen gefe-gefen ‘yan yatsun hannu to idan kai wannan taimama ta cika kuma ta inganta walau masahal yumna bilu sura mala yace amma da mai taimama zai shafa hannun dama bilu sura da hannun hagu wal yusra ya shafa hannun hagu bilu yumna da hannun dama kai fa sha ko yaya ya ga dama bai yi irin wannan da muka sufanta ba wa yassara alai kuma shafar ya sauka gare shi to shikenan wata yassara alai shafar hannayen ta sauƙaƙa gare shi wa au'abal masa kuma ya bibiyi shafar ko ina ya shafa la'ajiza huda ya isar masa shine jawabu lau lau masaha kenan yumna bil usra ka gane da zai irin nan ya shafa mai ya yi haka shi kenan in dai amma da sharadi uku tayassara alai ko a farko masahal yumna bil usra wal yusra bil yumna duka an shafa kuma tayassara alai hakan yayi sauki baya tunanin ya bar wani guri wa au'abal masa kuma ya bibiyi shafar ko ina ya shafa to la ajiba huda ya isar masa to ya gaya maka waccan sifar shafa ce mustahabba ita aka fi so amma ko ya yayi shafar inda ya shafa din to shafa ta inganta alhamdulillah sai ne na'am na'am yawwa da taimama da alwala yanda alqur'a menene eh yanda alqur'ani ya jera to sunna ne kai ma an ka zo ka jelanta ka fara shafar fuska sannan hannun dama sannan hannun hagu wannan sunna ne shi yasa duk inda aka zo sunnonin sallah ko alwala za a ce maka da jeranta farillai shi ma sunna ne amma in ka saba aiki ibada ya yiwu amma ka bar sunna kasance eh eh
ana magana cikin nan ya ce kenan ko kuma kawai cire saboda za a zo mutu ya zo eh mana ba wai shi babu zancen tsatsewa shafa ne yawwa ciki tsakani baya zama dole wannan sai a alwala saboda an zo wucewa ƙarƙashin kalli an turaba ta hata ya ce ba kalaluhu ba ba tsakani ba ta hata haka nan in an zo shafar tafin hannun ma shi ma ƙarƙashin kaɗin ba za a samu a shafa ba shi ya za a zama dole ina ne hashiya hashiyatul adawi shafi na na 88 hashiya ina za mu tashi wani ma ya jibu itiƙaduhu yana daga abin da itiƙadinsa wato yadda da shi ga musulmi yake zama wajibi annan laha tabaraka wa ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ma'anar tabaraka ai ta zaya da kairuhu alherinsa ya ƙaru koko yana ƙaruwa alherin Allah kullum ta zaya da yana ƙaruwa da alherin Allah baya ƙaruwa to da yanzu kowa ya ƙare da an manta ma da an taɓa yin wata halitta to cikin ni'imarsa da falalarsa kullum alherinsa yana ƙaruwa shine ma'anar tabaraka a ko a hausa ka gane yayi ko a al'ada aka baka saniya ƙwaya ɗaya aka ce kai wannan saniya ta yi albarka me ake nufi ta ƙaru ta haihu ta haihu dai ai shi ne wani albarka abin amfani ya ƙaru a ci moriyarsa shi ne ma'anar albarka ba duk da cewa su hausawa suna yin sukunin ba su ce albarka a ƙa'ida kuma albaraka ka gane baraka ai akwai sunan mace baraka ka gane sun faɗi daidai amma sun zo ma'anar waccan sai ce albarka wanda ita kuma rahama saɓanin wannan ita kuma ɗaure ha'un ake arrahamatu sai sai rahama shi kuma sai sifata to ma'anar tabaraka ai ta zaya da kairuhu alherin Allah ya ƙaru ko ko yana da tsuwa ko yaushe wa ta'ala ma'anar kalmar ta'ala ai ta'azama Allah ya girmama ya ɗaukaka an sifatin makaluki na gaba da siffofin ababen halitta duk yanda kaga wata halitta ko ka siffanta ta to ba haka Allah yake ba domin ya fi ya yi ɗaukakar da ya fi ƙarfin a siffanta shi da makalukai to shi Allah maɗaukakin sarki ya ji'u yana zuwa yawmal kiyamati abinda zahirin ibara ta nuna ke duk da malam zai ma tafsili me ma'anar ya ji'u wa ja'a rabbuka wal malaku saffan sabba ubangijinka ya zo ko ai da aka ce wa ja'a rabbuka to nan kuma yace yaji'u yana zuwa kamar da baya gurin kenan sai sai yanzu yazo kaga wannan ɗaya ne da cikin sifofin makaluki ina wani ai baya nan yau sai bai zuwa yana zuwa to ne ma'anar wannan ga zatin Allah za mu ji yana zuwa wal malaku a lokacin da mala'iku saffan saffan suka yi sahu sahu ƙala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa a shiga ayar ma wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan suratul fajr aya ta 22 wa adala malam abu zaidi alƙairawa ni mai risala wa adala ya bauɗe bi ma'ana ya kauce allafizil ayati ga furucin ayar aya ta ce wa ja'a shi kuma ce maka ya ji'u aya ta mana izina da fi'ili ma bi ja'a shi kuma maka izina da fi'ili mudari ya ji'u eh wa abbara bil mustaqbal ya maka izina da abin da za yi zo nan gaba ya a aiki limadi ne abin da ya wuce ko shi kuma yake maka yana zuwa maka da zuwa ya yi alhamdulillah an lafiya alhamdulillah da gaba da Allah shi kuma yake maka ya ji'u zai zo nan gaba kenan ƙasa da bizalika tafsiruha shi malam yana nufin ya fassara maka waccan aya ne wajja din sai fasara maka da ya ji ya zo zai zo ai daban-daban li'anna al'araba domin larabawa ko tu'addiru bil madi tana fassara ga abin da ya wuce anil mustaqbali ga abin da zai zo su a lugarsu shi kuma Allah yana maka ibara da abin da zai zo a kan ya riga ya zo a ta amurin lahi falatar sa'ajulu lokacin da kafirai suka matsa ka gane mata yau mulba'as wai ƙununa matahu ka gane ai mata hazal wa'adu in kuntum sadiki na wai alƙiyamun nan da aka bar alƙawari yaushe ne yaushe zai zo mu har zuba mu ga tashin ƙiyamun ba iyayenmu da kakanninmu tarihi shekara ɗari da wani abu har yanzu ba mu ga an ce kiyamanin ta tashi ba har yanzu ba mu ga wanda aka tayar ba mata hazal wa'adu sai Allah ce ayya ku kwantar da hankalinku a ta amurun lahi lamarin Allah na alkiyama a ta ya zo fala tasta'jilu kar ku nemi gaggawan zuwansa ya riga ya zo kaga anan ai zai zo din ne dai amma a wajen Allah tunda ya tsara abin da ya tsara ba wanda ya isa ya canja ba wanda ya isa ya tayar ba wanda ya isa ya hana to kamar ma an yi an gama ne shi Allah yana yin izina da fi'ili ma bi akan abin da zai zo su kuma laraba al'ada to adduru bil madi suna izina da abin da ya wuce anil mustaqbali ga abin da zai zo nan gaba idza ta haqqaqa wuqu'uhu in dai tabbatarsa tabbas ne kamar na ata amurullahi wa isnaduhu ko wa isnadul maji'i ilaihi ta'ala jingina zuwa cewa zai zo ko ya zo ilaihi ga zatin Allah ta'ala masrufun ana juyar da shi an zahiri ga zahirin lafazi kar ka ɗauki zahirin ma'anar ka ce Allah zai zo ko Allah ya zo ijma'a ga gamuwar maluma dukkan malamai na ahli sunna wal jama'a na gaskiya wanda suka kore tashbihi ga Allah to sun yi ittifaki akan ba a fasara irin wannan lafazin a zahirin masrufin abun juyarwa ne an zahirihi ga zahirin lafazin ijma'an ga gamuwar maluma ibi domin ya sahidu alaihi jihatu jiha yana koruwa ga Allah suka ce jiha shashi gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa shine aljihatu sitti gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa wannan duka yastahilu yana koruwa alallahi to idan kana sama sai ka ce Allah zai zo to zai zo ko dai daga ƙasa ko ya zo sama ko daga kudu ya zo ko daga gabar ko arewa dole dai sai an samu jiha ɗaya daga cikin aljihatu sit to wannan kuma koraren abu ne wal amkinati ko a gurin zama amkina jami'a na almakanu gurabe na zama a ce yana sama ko yana ƙasa ko yana kudu ko arewa yastahilu alaihi shi ma na koruwa ga Allah wata hawuli da juyawa ka gane yayi daga wannan sifa ya koma waccan sifa ko canza kamanni duka wannan mustahili ne ga Allah fasalafu salihu malgaya na kirki ba masu da'awar salaf a baki ba aikin su ya saba wa salaf din malgaya na kirki da ake kafa hujja da maganganunsu da ayyukansu salafu salihu ko tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai da tabi'u tabi'ina qalu sun ce haza min sirril makatum irin wannan lafazi da Allah yake amfani da shi wanda a zahirin sa yake kama da sifata makaluki min sirril makatum yana daga wani sirri abun boyewa wanda Allah ya ɓoye allazi la yufassar wanda ba ba a fassara shi duk lokacin da ka kutsa ka ce sai ka fassara shi a zahirinsa to za ka kauce daga hanyar musulunci sanda za ka fita daga addinin ma baka sani saboda haka su salafu salihu suka ce wannan sirri ne da Allah ya ɓoye saninsa ga bayinsa wanda la yufassaru ba a fassara shi wa kana malikun wa gairuhu imam malik tunda an ce salafu sali imam malik ɗaya ne daga cikin salafu sali wa gairuhu da waninsa ire-iren su shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa ya kulu wani daga ciki yana cewa yana faɗi fi hazihi al-ayati wa amsaliha cikin irin wannan ayar da makamantanta imam malik in an zo masa ko yana karatu ko yana fassara ko a ƙur'ani ko a hadisi in ya zo ya tarar da irin waɗannan ayoyi mutashabihai masu rikitarwa to sai ya ce ikira uha kama ja'at ku karanta ta kamar yadda ta zo kar ku canja wa Allah lafazinsa kar ku canja zancen Allah ku karanta ayar kama ja'at kamar yadda ta zo amma fa bila kaifin ba tare da ƙaƙa ba to an ce Allah zai zo to daga ina zai zo kaga kaka kenan ta yaya zai zo kaka din ai kaifa ne wala yuqalu mata kana wala aina kana wala kaifa kana duk wannan ba a jingina wa Allah ka karanta abin da ya faɗa a zahirin yanda ya faɗa amma wajen fassara in ka faɗi kalmar ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik bila kaifi ba tare da ka tsaya kana kakanta yaya abin yake ba wannan haka malgaya salafu sali suka tafi ba sa tona irin waɗannan matsaloli wa jumhurul mutakallimina amma jumhurin masu zance malaman tauhidi ke malaman tauhidi su kuma taronsu mafi rinjaye su kenan jumhurin malaman tauhidi awwalaha yayi mata tawili eh saboda me kuma suna da gaskiya idan suka bar abun a rufe in yadda sai imam mali salafu sali suka bari to in an zo zamani irin na yanzu mutane da yawa za su bata don ba za su haƙura ba sai sun shiga sun kwatanta abun da tunaninsu in ku za ka yi kwatance da tunaninka to halaka za ka yi to yanzu ma malaman farkon jamhur mutakai sun yi bayanai sun yi tawilin da za kusanto da ma'anar ya aka kare a yanzu ballantana a ce kuma da ba su ce komai ba sun tafi akan ra'ayin maliku iqra'uha kama ja'al bila kaibin su kan da suka ga fitinar da za ta zo a gaba tana da yawa sai suka ce gaskiya a duba maganar nan a yi mata tawil faminu daga cikin jumhurin mutakallimina man kala daga cikin su akwai wanda yace ma'ana maji'ihi ta'ala ma'anar zuwan Allah a cikin wannan aya da yake wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan zuhuruhu bayyanasa dama akwai shi yana na a ko ina ka gane ai to idan ya so a ganshi sai ya bayyana zatin a inda yake so a ganshi shine shine ma'anar ya zo to kai kam da dama baka gani ka gane ana ta hada hada sai wani ya yi layar bata da kai wai ga sai ka gashi a wane yaushe ka zo sai ta ai da ma ina nan gani na ne ba kai ba wannan a takadiri fasili kenan to suka yi tawilin ma'anar zuwansa shine bayyanarsa da anna zuhura fil ada domin bayyana a cikin al'ada ta dan adam la yakunu baya taba yiwuwa illa bi maji'in sai an zo yanzu wanda baya nan kaga ai bai bayyana ma mu a wajen mu bai bayyana mana ba amma in ya zo ai zamu za mu gashi tun da buba makafi bane ko to sai suka yi tawil da zai kusanto da mu amma mun san shi Allah ba haka yake mun san Allah ko ba mu gan shi ba yana nan muna tare da shi kamar da ayoyi da yawa suka shara ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min ko wala akthara min zalika illa huwa ma'ahum aina ma kanu har kullum ma huwa huwa ma'ahum aina ma kanu to mun san wannan amma saboda a maka misalin da zai kusanto da hankalinka kar a barka kana yawo a daji kura da zaki su farauce ka sai a jawo ka a ɗaure ka a jikin turke na imani yanda shekan da masu gurɓata aƙida ba za su farauce ka su hallaka ka saboda haka jamhur da kalimin da suka mana tawili wato li'anna zuhura fil ada domin bayyana a cikin al'ada ta dan adam la yakunu illa bi maji'in wa intiqali baya yuwa sai da zuwa da kuma ciruwa ka cira to daga inda da kake sai kuma ka zo inda ka bayyana sai a ganka ba zai yiwu kana can kuma kana nan batun da kai dan adam ne sai ka taso ka bar can sannan ka bayyana a nan a lokacin da ka bayyana a nan to a can fa baka nan in ana son ganin ka a can to sai an daina ganin ka a nan sannan ka bayyana a can wannan al'ada da ɗabi'a ta ɗan adam ke amma shi Allah musan ba haka yake ko ina yana nan amma in ya so a gaji sai ya bayyana zatinsa fa'abbara sai shi mai shi ubangiji suna muna magana aya ne wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan sai Allah ya mana izina ibara anil musabbabi ga abin sabubawa da ismi sababi da sunan sababu ya mana ibara da abin dalilantarwa da sunan dalilin menene dalilin bayyana shine zuwa to bai kira bayyanar ba sai ya kira zuwan domin shine dalilin bayyana a al'ada ta ɗan adam ai abu biyu ne zuwa da bayyana amma bayyana ba za ta yiwu ba dalilin samuwarta shine zuwa to sai aka ajiye ma'anar bayyana aka ɗauko al-musabbab shine mai zuwa zuwa da bayyana amma bayyana mai sababinta shine zuwa to sai aka ajiye mene bayyanar ka gane shine al-musabbab aka yi amfani da ismin sabab dalilin bayyanar shine zuwa wa minhum ta hanyar ni magana ɗaya daga cikin jumhurin mutakallimina ya fassara maka ma'anar zuwa da bayyana wa minhum man qala ja'a amruhu wa nahyuhu wa ja'a rabbuka eh an ce ja'a tana nan amma akwai abin da aka shafe wa ja'a amruhu wa nahyuhu yawma idhin aw wannan ranar ba aka ce wa ja'a rabbuka ba to gurbin rabbuka din amruhu wa nahyuhu umarninsa yi kaza wa nahi da halinsa bar kaza shine yazo Allah ya ce ayi kaza a bar kaza wannan ake nufi ba wai zatin ka ba to alhamdulillah duka tawili na nufin wurin mutakallimin sai me akari na'am gadan sa'ibawa ga jama'ar musulmai sa'iba su ne bayi da aka yi kyautarsu ga gumaka a zamanin jahiliya ma da alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamu da wasila da sa'iba da ɗayar bahira da hamu suna ne na abubuwan da ake yi wa gumaka wato hadiya wani zai kawo raƙuma wani ya kawo taniya wani ya kawo akuya wani ya kawo bawa to yanzu maganar akan bawa tunda shi ne mutum ba mutum ne mutu ake gadon sa ba saniya da akuya da waye da waye wannan ai dabbobi ne ba a maganar gado sai dai kawai a kai su a kora su cikin garken dabbobin bai tilmali in musulunci ya zo ya ci gurin da yaƙi an rushe gumakan to yanzu ya za a yi da su sai a kai su bai tilmali to tufan mutane da aka yi kyauta su ga gumaka musulunci kuma ya zo ya mai da gurin ƙarƙashinsa za a ci gaba da bautar da su yadda bayan farko za a ci gaba da bautar da su ne tunda asalinsu bayi ne aka yi wa gunki hadiyarsu to da farko musulunci zai yanta su inda gunkin babu an rusa an hana a bauta masa kuma an riga an ba da kyautar su ba za su koma mallakar wanda ya kyautar ba sai su zama yantattu to irin waɗannan in sun mutu gadon su na mai to shi ne magana yanzu kan zancen ya fita abinda suka mutu suka bari to za a kai bai kulmali shi ne ma'anar gadon su bai kulmali ban gane cewa fatan a yanzu a yanzu a yanzu a cikin alƙur'ani ko inda Allah ya fatan ce ga manzo Allah kamar arna kamar magana inda kamar irin yake da magana inda ka eh eh su arnan ko ayoyi ayoyi dole ka karanta su ka gane ai amma ai karanta su din suna tare da ma'anarsu ba zai hana ka fassara su ka hakaito abin da ayi kaya ne haka ta kaya kwai ko zance wa yaquluna ayyuna la tariku alihatina li sha'irin majnun ai ba sha'irin majnun kawai aka ce suna cewa su wane ne kowa san kafirai ne suka mana ko yanzu mu za mu bar gumakanmu mu daina bauta musu ayyuna la tariku alihatina yanzu mu za mu bar gumakanmu da sha'irin ainihin ƙauli sha'irin ba kawai don maganar wani mawaƙi mahaukaci ya zo ya ce gumakan na ba su canza wata musu ba kawai shi ke nan sai bar gumakanmu don mu babu da hankali ba sai kuma a nan haukar take da lafiya hankali to don ka haka ta wannan ba laifi ba za ka karanta su a zahirin lafazin da ya ko ba shi ne tambayar ba zancen Allah ne tun da mu a wajensa muka ji ba don Allah ya faɗa ba mu yanzu ya za mu jiyo labarin shekara dubu da ɗari hudu alƙur'ani zan na gane abin abin abin abin abin abin da kake nufi yanzu ba wannan ba ka ɗauko ayar inna fir'auna wa hamana wa qaruna ko haka yake a jere haka ce kano kadi kaga wannan yawa wa wa da kuma to su su bi ne kenan inna fir'auna wawa to ya fi kullu tunda kun ce jinu da kuma to dole sunaye biyu za mu faɗa ko dai fir'auna da hamana ko fir'auna da karuna kafin mu je jinu da kuma tunda kun kawo mana masu jinu da kuma amma da kun bar mu wanda muka karanta yawwa dole a cire daya shi karuna ai bai da runduna shi ba mai kudi bane inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu ne kadiina kaga a cikin wannan gaba ɗaya ba sunan Allah ba sunan manzo babu aiki mai kyau ba wani abin kirki a ciki a zahiri sunayen kafirai da mugun aikin inna fir'auna ba ga dai ba mutum kirki ba ko wawa wa hamala shi ma gai wajen da wa dangina tasu akwai na kirki a ciki kuma aka faɗi mugu kanu kaɗiya sun kasance masu kuskure ko masu zunubi domin kaɗiya a zahirin alƙur'ani kaba'ira ne min ma kaɗi'ati yi mu ƙuguriku ba udushudu nara kaga ba za ka ce kuskure ba ba za ka ce a dalilin kuskurensu aka dilme su a tufana mutanen annabu nu kuma aka sa su a wuta kaga kuskure a nan shirka ba ake nufi to wannan shi ma kalu kaɗi yana ɗin ana nufin kalu mushriki nan kaga duka babu babu abin shirki a ciki to ko wannan ka ɗauko ka zo ka mata izgilanci ko ka taka za a sare wuyanka don ka yi da ka wulaƙanta alƙur'ani ka gane ai saboda haka duk zancen da ya zo a ƙur'ani zancen Allah ne da mai kyan da wanda Allah ya hakaito maganganun kafirai duka zancen Allah ne in ka walakanta shi ka walakanta alƙur'ani ina fata an gane to sai mai askari masha Allah to ina ina za mu tashi wahiya wahiya ita mai ta kaba kenan muna maganan idda ko da kuma yawa hukunce-hukuncen mai ta kaba matar da mijinta ya mutu a tsira ta nawa ne ta tsakiya kenan wahiya ita mai ta kaba a haƙƙu bi suku na ta tafi cancantar gurin kwana minal warsati a kan magada ko da an raba gado ɗakinta ya zo a rabon wani kuma wani ko ba ɗanta ba ne ɗan kishiyarta ne ina fata an gane to dole a batta ta zauna a ɗakin nan tsawon wata hudu da kwana goma ta hu kowa cancanta ta zauna a ɗakin minal warfati fiye da magada da suka gaji ɗakin ai abinda za ka fahimta ai ita ma magajiya ce matar aurewa ta da gado eh to ana kaddara ko da ɗakin ba gadon ta bane ita ta fi cancanta a batta ta zauna a ɗakin nan hake ta kama ta kaba minal warfati fiye da magada wanda suka gaji ɗakin kenan wal gurama'i da masu bin bashi masu bin bashi ko da an mallaka musu gidan a matsayin bashin da suke bin mamacin dole ka batta ta gama idda da ta kama kafin ka zo ka karɓi gidan ina mata ai kaga haƙƙinka ne ka gada ai naka ne an biya ka bashi da gidan naka ne to dole dai mai takabar nan ka bata ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma wala ta kurudu ba ta fita a gidan da miji ya mutu ya bata illa li daruratin sai dai ga larurar da ta zama dole kamar ba ta da lafiya za ta je asibiti ka gane ai larura fa aka sai ba zuwa gidan suna ko zuwa ɗaurin aure ko zuwa dubiya ba a larura ta shafi jikinta ka gane yayi ko kuma a tana jin yunwa babu abinci abincinta ya ƙare ba ta samu wanda zai kawo mata ba ta samu wanda za ta aika inda ake kawo mata abinci ba to wannan larura ce sai ta fita ta je ta karɓo abincin ka gane yayi wala ta bitu kuma ko da larura ta fitar da ita ba ta kwana a ko'ina da gairi in ba a wannan gidan ɗakin da miji ya mutu ya mata ko da larura ta zo na karɓar abincin ko ta je ganin likita ta gani ta dawo in ba jinyar ta kai a kwantar da ita a asibiti ba ka gane ai wannan ma wata larura ce daban da take hukunta ta kwana a asibiti amma in larura ce na aje a ga likita a dawo ko a je a kalbo abinci a dawo ko ruwanta ya yanke za ta je rijiya ɗiban ruwa saboda ba ta da mai ɗebo mata to katte da ta kwana a wani guri in ba a wannan ɗakin da take ta kaba wala da faƙata laha kuma babu ciyarwa a ba ta gadanta kuɗi yanzu ba na mijinta ba ne na magada ne kuma ita ba tana da ragon babu ciyarwa kai wa in kana hamilan ko tana da ciki shi ma cikin ba da gadonsa ba? eh? ai yanzu kowa nasa yake ci ci naka in cinawa ba ruwa ba ne bugun zama ne yawwa in an kawo sadaka to falila alhamdu sai a ci amma dai ciyar da ita bai zama dole ko tana da ciki don shi ma cikin da kudinsa yana nan ai yanzu ba a ce maka za a raba gado ko tana da ciki ba muna magana hukuncin ciyarwa magana tana nan a gaban wannan faƙatu tsibiri abinci na wannan ɗan da yake cikin min mali shi ma da kudinsa za a ciyar da shi to ya kai ba da za ka ni da na kuma in baka dan kina ta kaba shi kenan idan ga ɗaukowa alawa ina ba ba yake ba da zaki Allah ya raba ya ba kowa nan inda ka sake ta ne tana da ciki to dole ka ciyar da ita har zuwa lokacin da za ta aihu sannan a shiga yarjejeniyar kuma ɗaukar nauyin shayarwa amma mutuwa kai yawwa yanzu ka zo zancen in ba a samu wanda zai kawo sadaka ba ko to duk abin da ta ce a dinga rubuta yi in tana da ciki a dinga rubutawa za a cire a nata za a cire a ɗan da za ta haifa in an raba an ba kowa na ka gane ko da dukiyar mamacin ne za a ba ta ne da ci da sha an allasa wanda zai kawo za a ba ta ne da sunan aro ana lissafawa domin babu ciyarwa na wajibi a cikin dukiyar magada fa in lam yakul lahu malu idan jaririn bayi da kudi aw lam yaqbal sadaya gairiha ko kuma ya kiya karban ya kiya karba hantsar watanta ka gane ai ubansa ya mutu ya bashi jariri aka ce ba za a bashi abinci a dukiyar marayu ba sai dai a nasa to tun da jariri ne kaga shayar da shi za a yi ita ma shari'a ba ta tsora mata dole sai ta shayar da shi ba tun da shi ma da kudinsa a biya ta ta shayar da ɗanta to idan ya ƙi karɓar nonon uwar fa akwai jaririn da ba ya shan nonon wata mata sai na uwarsa daga ya ji ƙanshin jikinki ba irin na uwarsa ba ma ba zai kama ba to a nan kam lazima ha irda'uhu shayar da shi ya zama dole a kan lazima hu ne ko lazima ha wai wanda bai gyaran ba yawa to duka duka an gyara ko ka ce ka gyara ne lazima ha ne a yana maganin uwa ne irda'uhu shayar da shi lazima ha ya lazamce ta ka gyara har ko arhakoyin ta kuma fata in baka gyara wasallin ba har yanzu gidan jiya ne baba na shi ka sa ha babba to wasallin fa a ashe ashe baka gyara ba baka gyara ba kenan ka ka ka ka gyara baki ruwa tsara da ha baka ga ruwa a sama ba amma yanzu ba to ka ce daɗin baka gyara ba lazima ha in ka bar dan ka mai da shi ha babba ka sa alif ka tare to in ka bar ku a dai har yanzu dai akwai burbushin lazima hu wato shayar da shi ya zama dole gare ta inda dai ba yanda za a yi wa amma mutsallaqatu amma matar da aka saki fala iddata babu idda akan ta qabla al-bina'i kafin ai kwanan aure an ɗaura musu aure da safe sai ya sake ta bayan azahar da yamma an ta samu miji sai a ɗaura musu aure to idan ne za ta yi babu kila ai babu da zai ci bari tunda bai take ta ba fala iddata babu idda qabla bina in dai kafin kwana aure ne sai sake ta za ta yi ta kaba kuma za a ba ta gadi matarsa ce ai kuma sakin guda ɗaya ne duk matar da za ta yi ta kaba to za a ba ta gaba inda za ta yi ta kaba shara ta ɗora mata dole ta yi ta kaba to za a ba ta gado saboda haka kwanaki mun yi karatu a baya matsayi kuskure na cewa an sake ta ba ta da gado yau in ya kai saki uku ne wanda kaga ba za ta yi idda ba da sun riga sun rabu ko yau ya mata saki uku yau ya mutu ita ba ta kaba akan amma kuma dole sai ta yi idda min jini uku kafin ta yi aure ba ta kaba babu gado amma wanda ya sake ta bai take ta ba dole za ta yi ta kaba kuma tana da gado inda mutuwa ta riga aihuwar to ta gama ta kaba ai batun ta kaba ake idda ba eh shi kenan duka an miji a lokacin za a ɗaura musu aure me Allah ce wa ulatu lahamali ajaluhunna ayyada ana hamlahunna ma'abota ciki ajaluhunna lokacin iddarsu an ya ba'ana hamlahunna su haife cikin to ai za a iya samun akasi in cikin sabo ne ba wata wata ɗaya ne cikin masu jini sai su yi wata uku wata hudu da kwana goma ita tana nan sai ta kai wata takwas nan gaba kafin ta gama idda to saboda haka in da samu bonus ya miji dama ciki ya tsufa in ta aihu ba abin da zai hana ta yin aure in ta samu miji wata atabdul hurratul madkhulu biha yantacciyar mata ba baiwa ba al madkhulu biha eh a duka fata'a ne wata ataddu ta ta jin ya mata rufo a mai da shi fata'a wata ataddul hurratul madkhulu biha ‘yantacciyar mata da miji ya yi dukuli da ita kafin ya mutu. Ka gane ai? To, ba, ba wata aka mutu ba, wanda aka sake ta, matar da aka yi kwanan aure da ita, sannan kuma aka sake ta, wata ataddu tana yin idda bi salakata a da halin da tsarki uku. Ka gane ai? nan ya ɗauki faɗin fassarar salafatu ƙulu'in da ma'anar salafatu a ɗahari akwai malamin da suka fassara salafatu ƙulu da salafatu hiyadin da jinin haila uku na aka samu saɓani wai ƙuru'in ɗinnan ko alƙurbu ɗinnan jinin ake nufi ko tsarkin malaman tafsir sun yi saɓani da yawa akan ma'anar salafatu ƙuru'in kuma kowanne akwai wajahin da maganarsa take aiki idan aka ce tana gama idda ne daga ta yi jini uku to ashe yau idan jini na uku ya zo mata ko bai ɗauke ba za ta iya yin aure kenan wanda kuma ka ba haka ba eh wannan a bangaren in za ta auri wani to dole a ce bai sanata a ɗahari sai ta yi tsarki uku jini ya zo ya ɗauke tsarki ɗaya na biyu ya zo ya ɗauke tsarki uku na ukun ya zo ya ɗauke sannan ya halatta ga wani miji wannan a wajihin in za ta auri wani to idan kuma mijin da ya sake ta saki ɗaya ko biyu zai yi kome fa shi ma salatu a ɗaharin ne salatu ƙuru a a salatu fiyadin ne idan ya yi in ta yi jini na farko ya ɗauke ta yi na biyu ya ɗauke duka yana da damar kome amma daga jini na uku ya zo bai da damar komi ko da ba ta yi tsarki ba kaga a nan ba tsarki ake lissafa ba in ka ce sai ta yi tsarki uku a nan sannan damarsa ta ƙare a ce a za ta zai iya mai ta a cikin in ta jini uku ke kaga kowane wajihi akwai inda yake da rinjaye to tunda ana maganar idda ne a nan ba maganar kome ba to sai a ce maka ta'attaddu tana idda ne bai salasati a da halin da tsarki uku ba da jini uku ba tsarkin da yake biyowa bayan jinin sai ta samu tsarki uku kafin wani ya aure ta wayin dallaka hafi akiri duhurin ka gane ai ko da idan mubalaga sai ba shar'iyya ba ba nafiya ba ba kuma bayaniya ba wa in dallaka ko da ya sake ta ka gane ai fi akir ɗurin cikin ƙarshen tsarki ka gane ai ƙarshen tsarki ta yi jinin haila ya ɗauke ba tana da tsarki ba sai kuma ta kusa fara haila kamar gobe za ta fara haila sai yau ya sake ta gobe sai ta yi jini kuma kwana uku take yi a jininta sai ta samu tsarki da sakin da samun tsarkin kwana hudu za ta kirga shi da sai na yi tsarki daya shi ne wannan mubalagar ko da ya sake ta fi akin da cikin karshen tsarki tana gabar za ta fara jinin haila kuma sai ya sake ta gobe sai ta zo da jini in ne yin jinin kwana ɗaya ne ma jibi in ya ɗauke kaga ta samu tsarki ɗaya kaga anan za ta iya yin gama idda a wata biyu ke in wani watan ya zo ta samu tsarki shi ma kaga za su yi tayi tsarki wata na biyu in ya zo in ya zo ya ɗauke ta samu tsarki saboda haka ta samu biyu sai ta yi aure au masaha ko kuma a tsarkin da ya shafe tafiya a ciki ba an karanta ko an haramta sakin mata fi duhurin masisi to ko da ya take ta a jikin wato ya sake ta a jikin tsarkin da ya take ta ya sake ta shi ma dai in wannan ya ɗauke ta yi tsarki za ta lissafa da shi walau kitabiyatar ko da ahalin kitabi ce karka ji an ce maka wa ammal mutallaqatu fala iddata qawla bina ai da gaya maka musulma kowace ce ba to sai anan ya gaya maka ko da ba kitabiya ce ba in dai intacciya ce kawai bukatar da ake nema alhurratul madkhulu biha da musulma da ahlul kitabi duk hukuncin su ɗaya ne to sai ce wal amatu wa wal adatu sai ba ta maka wata ataddul hurratu ba to nan yana nufin wata ataddul amatu wa wal adatu ne ita ku yanga baiwa tana yin idda in miji ya sake ta bi duhure ni da tsarki biyu nan ma bai ce maka da jini biyu ba in wani ne zai aure ta sai ta yi tsarki biyu wal ya isatu wata ta ɗaya kauna wallahi ya isna min al mahidi wannan ismul jami ne wallahi ya isna wannan kuma wallaci ya isat kenan wal ya isatu wanda ta ɗebe ƙauna daga zuwan jinin haila saboda shekaru ta manyanta har ta daina jini sai miji ya sake ta wallati lam tahidu da wanda bata yi jinin haila ba sai aka ce wallahi lam yahidin saboda jam'i ne allahi jam'i ne na allati yahiduna jam'i ne na tahidu nan ba a ce tahidu ba saboda lam sai aka ce lam tahid saboda lam tana daure fi'li mudari asalin ta tahidu ne inda ba lam ta ce wallati tahidu to da lam ta zo sai ta ce wallati lam tahid ya zama majzumun bi lam wacce ba ta fara mai jinin haila ba ita kuma mai ta'attabu tana idda bisa rasa ashirin da watanni uku wannan aya ita ta nuna maka a ce ya halatta a yi wa yarinyar da bata balaga ba aure auren wuri da turawa suke ta fada suke ta yaki a kan sai mun daina to mu musulunci ya halatta mana saboda waɗannan ayoyin an yi magana ne ga matan da aka aure su aka sake su ita har aka yi auren aka sake ta ma lamtahi ba ta fara jinin haila ba wallahi lamtahi ashe kenan ya halatta a auri mace ba ta fara jinin haila ba har ma a sake ta tun da gashi ana maganar idda na matar da aka saki ba ta fara jini ba ashe auren wurin ba laifi ba ne sai dai in yariyar da aka yi wa auren ba za ta iya jurewa kwanciya da miji ba to babu laifi a ɗaura aure amma a jinkirta har lokacin da za ta iya jurewa kawai shi ne amma ɗaura auren ba laifi ba ne ko da ƙarama ce amma kai da aka aura wato kuma ka kiyaye karka wahalar da ita ko kai mata launi in ba ta isa taku ba kawai wannan shi ne abin da shari'a za ta gaya ma amma aular da ƙaramar yarinya ba laifi ba ne fa in ɗallaka shi babu shari in ya sake ta a wani ɓangaren wata ka gane ai ita mai lissafin watanni fa yanzu muke magana wanda ba ta jinin haila saboda tsufa ko saboda ƙuruciya to in ya sake ta a cikin bangaren wata kamar wata yana sha biyar ya sake ta to ko in wannan watan ya mutu wani ya kama yanzu ba za ta ce ta yi wata ɗaya ba a akamalatu za ta cika lissafin watan nan salasina ya zama kwana talatin minar rabi daga wata na hudu ba daga wata na uku ba idan ya sake ta watan nan yana sha biyar to sai watan gobe ya yi sha biyar sannan ta ce wata ɗaya ba daga wannan ya yi sha biyar sha shida sabo ya kama ta ce na yi wata ɗaya ba gwali-gwali yake maka a nan karaje idda ba ta ƙare ba ta ce ta gama idda saboda an sake ni a cikin da sani yanzu kuma ga watan ga watan abin rajab ya kama shikenan na gama idda a'a ba rajab din ba ramadana ma sai ya kai sha biyar shi ne arrabi'i min arrabi ya ce maka ba min salisu ba yanzu banda wannan din jimadar ula sai an samu sha biyar ga rajab aka samu wata daya in aka samu sha biyar ga sha'aban an samu wata biyu sai an samu sha biyar ga ramadan shine cikon na hudu san a na hudu akan latu salasi na minar rabi ya ce lafazin ai na hudu ya ce a wannan ma ai akwai kwanaki a ciki an sake ta sha biyar a jumada ula ba dole a faɗe shi ba tunda akwai kwana sha biyar a cikinsa eh to idan rajab ya yi jumada akir nake nema an sake ta a jumada akir sha biyar ga shi ba dole a lissafa kwanakinsa ba kuma dole a faɗe shi ne tun da an samu sha biyar a ciki to in aka zo rajab ba aka samu sha biyar dole a faɗe shi biyu kenan in aka zo sha'aban aka samu sha biyar dole a faɗe shi amma kwanan su aka samu wani daga lalar da aka yi saki to sai an zo wata na hudu shi ne ramadan in aka samu sha biyar to an samu talatin sa uku tisa'in kenan ko shi da ta akamalatu salasina minar rabi ba minar salisu ba ta cika shi lissafin ya zama talatin talatin minar rabi daga wata na hudu wafi ba abu yaumi idan ya sake ta a cikin bangaren yini ka gane yau kenan yaumun ne haka suka ce yau yaumun in ka sa wakafi mai zama yau sai suka cewa yau in ya sake ta a yau to turjihi za ta jefar da yau din sai gobe a ce daya ba lissafin ukun bare bari yau an mutu gobe ji ba a yi sadaka mutu yau ba shi ba yau din ba ta ciki za ta jefar da shi sai gobe sana ta ce daya muna maganar mata da take ida da lissafin kwanaki sai gobe ne daya jibu biyu har zuwa kwana wata tara kenan to alhamdulillah sai wani murtaba ba sai mai lahul wadi yau karatun baya tafiya ba anya ko hashe ai saba wai ina yake da shafi da yawa
wani tambaya mace ce aka aka aure ta gaban gaban da Allah ka miji ne sadaki aka ciwo aka bata ko kuma auren ne sadakin nata ne aka daura aure baki akan zuwa wani lokaci eh kuma Allah bai so lokacin bayan da su wai wannan sadaki idan aka fata ta kai da shi miji yana da gado ko a'a nasa ne a cikin nasa za a cire a biya ta sannan kuma a bata gado
ita ce tara cikin asalin wannan ita ce tara a to shine magana ita ce tara kuma ita ce Eh, it- ita ce ta rasu dole zai biya sadakin kuma sai a hada a cikin gado sannan sai a raba shi ma a cire masa gadonsa har da sadakin da ya biya yana yana da gado tunda na tare kuma shi ma na cikin magadanta yawwa ina ne mala alƙasu to ina za mu tashi to lamba ta shida in taƙarar minan nar ko yace ayin afal mudari asal mudari fi jumal al atiya ka ayyana fi'li mudari wanda aka daure shi a cikin jumloli masu zuwa in ta qaram minan nar idan ka kusanci wuta tashur bi haratiya za ka ji kunarta ka tambayi tsire ka sha labari shi gaba da gaba yayi ka gane ai da faffan nama da soyayyen nama ai shi labari ya ji a wajen tukunya wai wai wuta tana da zafi ya ji amma shi bai ganta ba amma suka ce tsire to ka tambaye shi ya san kalar sama ya san nau'inta ya san ta a sifa ya san ta a jikinsa domin shi gaba da gaba ya da ita amma soyayyen nama da dafafe wannan labari tukunya ta bashi wai akwai wuta shi yasa ya dahu to in ka kusanci wuta tash'ur bi hararatiha zaka san tana da kuna anan wanne fi'li mudari'i ne ya zama majzumi a cikin wannan jumla da muka karanta ta shida hmm? to da me kuma tash'ur saboda in tana daure fi'li mudari'i guda biyu na farko shine fi'lu shardi na biyu shine jawabu shardi in tutlib shay'an li ghayrin idan ka halakar da abin da yake na waninka ne abin da ba naka ba in ka ɓata abin da ba naka ba tadfa a sama na za ka tunkuɗa kuɗinsa za ka biya kuɗinsa in ka kashe ragon mutane za ka biya ko in ka fasa tulun mutane za ka biya in tutulib sha idan ka ɓallata abu bigari ka na waninka ta dufa asama na za ka tunkuɗa bi mana za ka biya kuɗinsa wanne ne fili mudari majzumi a cikin wannan jumla da me kuma in tadrib idan in ka doki kyanwa ya kamishka zai yagune ka saboda kidda yace bai ce kiddatu ba ka gane ai idan ka doki kyanwa ya kamishka zai yagune ka da farauta tadrib shine fi'lu shar'i na in ya kamish shine fi'lu mudari'u majzumun bi in shine jawabu shar'i kaga in ka takura wa kyanwa ka hana ta mafita kuma ta za ka doke ta to za ta yiwo kanka ne ko kai ko ita ko bare bare suna cewa kiri zunnimiya bultujin ko wai kare ne yanka ta kula masa fato zai wai zai zama kura sai ko bultujin lami la tabi la'aman karka haɗe abinci abula an tuji da mazgahu kafin ka sabunta tauna shi mun san muzgatun tsoka ne ko ko muzga tsoka inna fil jasadi muzgatan to sai aka kira tsokan nama da sunan taunawa kar ka haɗe abinci kafin ka sabunta tauna shi yamana kar ka dinga haɗiya kamar jimina sai ka tauna ka yayi laushi saboda in kana haɗiya musamman nama ba ka tauna to zai sa maka ciwon koda yi in kana in kana haɗiyarsa da tauri aiki yana masa aiki yana mata wahala wajen niƙa shi da sarrafa shi ai aikin ta kenan duk abin da kaji tace take niƙawa kuma take tura kowanne zuwa mahallinsa ta tura wa jini nasa ruwan jikinka ta tura masa nasa wanda zai zama tsoka a jikinka a tura ma wanda zai zama ɓargo wanda zai ƙara maka ƙarfin gani da ƙarfin ji wanda yake datti a tura shi tumbi ya zama kashi to in kana tura mata guda-guda aiki zai mata yawa sai ta yi launi shi kenan shi ba ka ga masu ciwon koda ana hana su cin nama saboda wahala yake mata wajen sarrafawa to nan laɗin nahiya ce tujizimu fi'ilan wahidan ba in shar'iyya tujizimu fi'ilai ne ba la tabla al'aman karka haɗe abinci musamman in nama ne qabla an tuji da mazgahu kafin ka sabunta tauna shi wato kafin ka tauna shi da yau laɗin sai ta ɗore fi'ili guda ɗaya tabla mashaitu kasiran na yi tafiya da yawa walam at'ab amma ban wahala ba daga atta'abu atta'abu za ka ce to tun da lamɗin a nan ita ma tana ɗore fi'ili ne guda ɗaya shi ya sa ma ya kawo ta a ƙarshen jumlar na yi tafiya da yawa amma ban gaji ba lam a ta'ab shi ne kawai fi'ilin da aka ɗaure a cikin wannan jumla alhamdulillah sai me alai buba ya zo ina alhaji muhammadu to bai zo ba to alhamdulillah to ko za mu bari gobe ya zo sai mu yi tunda lokacin ya ƙare ina ne ko ne to muktarun ina ne na magulmata ya ɗin na alwashi ɗan mata kashe mai? to hadisi na nawa babu wujuhin aina a'a ni hakurin nake tambaya lalika kamar ko akai wujuhu kace ko wujuhi yawwa akwai ma'arifan ma babu wujuhil ihram amma a gaban wujuhi wannan babi na fuskokin daukan harami ga mai aikin haji ko umra wa sifatihi da kuma siffansa an kace alharamu shi mayafin da ake yafa shine harami al-ihramu kuma daukan harami أن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله من فتتار ده منزا الله صلى الله عليه وسلم daga garin Madina ama hajjatul wada naga yayi ruku amma kuskure ne naka hujja ko hajja ha'u din na farko yawa to shi ne daidai hujja kan ai ma'anarta da ba aka ce alhujjatu ama hajjatul wada ko ama hijjatul wada bil bil bil fati wal kasri kenan shekarar da manzo Allah ya hajji na na ban kwana da duniya shi kadai ne hajjinsa a rayuwarsa daga shi kuma wata uku kawai yayi zuwa rabiul awwal ya koma ga ubangijinsa to a cikin wannan hajji da ake masa ikiya da hajjin ban kwana nana Aisha tace da ni aka fita tare da manzon Allah fa minna daga cikin mu man ahalla bil umrati akwai wanda yayi labbaikansa da niyyarsa ta umra ya zo miƙati ya ɗauki niyyar umra wa minna daga cikin mu man ahalla bi hajji wa umra akwai wanda ya kururuwarsa da niyyar hajji da umra ma'an gaba ɗaya kenan wa minna daga cikin mu man ahalla bi hajji akwai wanda yayi niyya da aikin hajji kadai kaga niyoyin sun kasu nawa uku kenan akwai wanda ya yi niyyar umra shine mai tumatti'i akwai wanda ya yi niyyar hajji da umra shine kirani akwai wanda ya yi niyyar hajji kadai shine ifradi wa ahalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajji amma shi manzala sallama ya dauki niyyar ne da hajji kadai ba tare da umra ba kuma umra kadai ba fa amma man ahalla bi umratin amma wanda ya yi niyyar umra daga cikinmu fa halla ya warware haraminsa na umra inda ƙudumi lokacin da ya gabato maka lokacin da ya zo ya yi tsawafin ƙudumi ya yi sa'ayi na umra kaga ya gama sai ya warware haraminsa daga cikin tawagar manzan Allah wanda niyyarsa umra to da ya zo ya yi tsawafin ƙudumi ya yi sa'ayi sai ya warware wa amma man ahalla bi hajjin amma mutumin da ya ɗauko niyyar haji tun daga miƙati zulhulaifa au jama'a bayan alhaji wal umra ko wanda ya haɗa niyyar haji da umra a miƙati na zulhulaifa falam ya hillu waɗannan kan ba su warware haramunsu ba bayan an yi tsawafin ƙudumi an yi sa'ayi hatta kame yawan munari haske da ranar layya ya kasance ranar goma ga wata da aka je aka yi jifan farko sannan aka warware harami to wannan shine sunna ta daukar harami idan da niyyar umra kadai ka zo to kana dawaful qudumi kana so a yi ka warware harami sai ka jira takwas ga wata sai ka dauki kuma sabuwar niyyar haji ka dauki harami ka fita mina ka gane ai ka yi tumati ike idan kuma umra da haji ka dauko to tunda ka hada farilla da sunna dan ka gama sunna yanzu ba za ka warware farilla kirani kenan ka hada haji da umra kai ma ba za ka warware ba dole ka jira sai goma ga wata an ka gama hajjin sannan ka cire haramin gaba daya ballantana wanda ifraji hajji kawai ka ɗauko kuma dan ka shigo maka ka yi ɗawafi ka yi sa aifa ai ba hajji kai ba dole ka yawo niyya ce ta bambanta yanayin bambancin aiki muttafaqun alai fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم عليك يحيى نعم رد الغيور كو غيور غيور با irin juyarwar mutum mai yawan kishi algayiru mai kishi daga algira yawa gayuri ismu mubalaga mai yawan kishi irin juyarwar da yake wa yadda aljani yawa hannun mai laifi shi ne farko irin juyar irin juyar da yake wa hannun kwarto an alhurar ga matarsa mai yawan kishi ya ga wani farko ya zo zai shafa jikin matarsa ya kaga zai jiyo da hannun nan bigewa zai to irin wannan jiyoron yake lissafa yake kwatanta a nan eh eh ham- ham- ham- hamiman masoyi na'am na'am duk da yana da ma'ana da ba amma a wannan ayar wala yus'alu hamimun hamima na'am ba a tambayar masoyi ina masoyi to na'am na'am ka gane ai